أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا 30 وتر ربيع الأول hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida ya yi daidai da ranar uku ga watan goma miladiya da dubu biyu da ashirin da hudu alhalin da yake cikin wannan ranar ko muna roƙon Allah ya datar da musu abin da yake shari ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama da ci tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazin ya wani madinin islami wanda yake masallacin munira unguwar ba na fondule daidai kasuwar kwanka ne birnin niyami a jamhuriyar nijar wanda muna tafsiri a cikin suratu zumar tun daga farkon surar Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko mun zo aya na 47 yau za mu tashi ayar na takwas zuwa abinda Allah ya so. Farkon aya na takwas a cikin suratul Zumar shine fadin Allah subhanahu wataala wa bada lahum sayyi'atu ma kasabu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Allah madaukin sarki ya samu dace. Kan mu manta jiya ayar da muka karanta kafin wannan Allah ya bayyana mana cewa walau anna lillazina zalamu ma fil ardi jami'an da a ce wanda suka mutu suna shirka a ranar lahira sun mallaki dukkanin abin da yake a bayan ƙasa wa mithlahu ma'ahu da kwatankwacin abin da yake a bayan ƙasa irin wanda suke da shida a ce yana da duniya ne ke biyu التي افتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة da sun bayar da shi fansa saboda mummunan azaba da su gani ranar tashar kiyama ba ba da lahum min Allah ma lam yakunu yahtasibu abin da wasu tsammani ya bayyana musu a gurin Allah ba ya bayyana musu kun san akwai kafirai da yawa da suke gani abin da suka samu a duniya a lahira ma shi ne za su samu akwai wanda yake gani yadda ya hika ne to a can ma ya hika da yawa kuma masu wannan itikadi kamar da Allah ya bayyana muna a cikin suratu bani isra'il ko in ce suratu kaf da ɗayan masu tauna ne yake cewa wa ma sun musa ta qa'ima wa la yurdatu ila rabbi la ajidanna khayran minha munqalaba yake cewa ai ni ban ma yadda kiyama za su tsaya ba kuma ko da ma kiyama ta tsaya abinda zan samu a can sai ya fi abinda zan samu a nan mana yadda na fi ka ana a can ma na fi ka to shine abinda suke tsammani sai suka saba ne haka shi sa Allah ya ce wa bada lahu min Allah ma lam yakun yahtasibu abinda ba su tsammani ba sai ya zama to ya bayyana a gare su Allah subhanahu wataala yake cewa وبدا لهم سيئات ما كسبوا mummuna aikin da suka kasance suna aikatawa a ranar alkiyama zai bayyana a gare su mafi muni ayyukansu kun san ɗan aljanna za a saka musu ne da mafi kyawun ayyukansu ɗan wuta kuma za su ga mafi muni ayyukansu ya bayyana a gare su menene mafi kyawun abin da za a saka ya zama an baka aljanna kusan dai haka ganka a aljanna to komi ma ya daidai in kuma mutum ya gan shi a wuta komi ya lalace masa Allah madaukin sarki idan an je ranar tashi alkiyama abinda kafirai suka aikata dukka sai sun gashi shi sa Allah yake cewa bayan ba su littafin suna karantawa sai su rinka cewa ma li hadha kitab la yughadiru saghiratin wala kabiratin illa ahsaha Allah ya ce wa wajadu ma amilu hadira sai kafirai su rinka cewa wannan wani irin littafi ne dan abu kaɗan da babba daga sai ya rubuta na ce duk abin da sun kai gashi nan za ya zo musu kun gane misali kenan wa badalahum sayyi'atu ma kasabu mafi muni abin su aikata zai bayyana musu haka bihim ma kanu bihi yastahzi'un kuma abin nan da suke mai isgilanci zai menene zai auka musu kusa ai mun karanta a cikin suratul sad suna ce da munzu rabbana ajjilna bittana qabla yawmil hisab to mu ma ubangijin mu azaban nan ne da ake cewa a yi mu da shi kafara na alkiyama to shi ne sai Allah ya ce wannan abin da suke izgilanci a duniya to za su iya bayyana musu gashi da sun gani to yanzu yaya kuma kaga babu sarwata magana shi yasa Allah yake cewa wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un abin da su kasance suna yin izgilanci a duniya to zai auka musu zai same su sai Allah yake ba mu dabi'an mutum da Adam talace fa'iga matsal insana zurgun in wani abun cutarwa ya shafi ɗan adam wani abu na rashin jin daɗi ko wani abu na rashin lafiya ya shafi ɗan adam musamman wanda yake kafiri da ana zai rinka roƙon zai dawo a wurinmu yana neman mu yaye masa wannan abun da ya shafi shi ثم إذا خولناه نعمة منا sai yayin da muka musanya masa muka ba shi ni'ima daga gurinmu in yana fama da talauci ne muka wadata shi in yana fama da rashin lafiya ne muka ba shi lafiya muka musanya masa daga damuwa ya dawo cikin jin daɗi ƙala sai ya ce inna ma uti tuku ala ilmin aini an ba da wannan abun ne a bisa ilimi maluma suka ce ala ilmin ima in yakuna أعطاه الله هذا على قوله أعطاني الله هذا الشيء على علم من الله بأني أستحق هذا الأمر كودي يتي ni fa da kuka ga Allah ya bani Allah ya san ni na cancanta a bani ne shi yasa ya bani ko kuma ya dauki ma'anar inna ma utituhu ala ilmin indi Allah ya bani ne dan ni mai ilimi ne kamar yadda ƙaru ne yake faɗi ya ce ina ma'uti tuhu ala ilmin indi Allah ya ce da shi a walam ya alam annallaha kad ahlaka minene min qablihi min al-qurun man huwa ashaddu min quwwa Allah yake ce da ƙaru shin bai san cewa ba Allah ya halakar da waɗanda suka gabace shi wanda sun fi shi dukiya kuma sun fi shi karfi amma da basu bi Allah ba yau labarinsa ake ba su kenan duk kowanne na ya ɗau ko dai kaga mutum ya samu dukiya yana ganin ni ina da wata alfarma ne don mu ɗan gida ka sani shi yasa Allah yake ba mu su suwa ne da Allah bai ba su ba ai bai gada kuɗi ba shi ɗan gidan ka sani su da ma ai talauci suka gada ko kuma in yana ganin shi samun wani biro sai ga in ba na ya karatu ina samu da ni karatu na da ya kai na wannan guri akwai wani mutumin da ya samu wato yana kutanta mai ya taimaka mai masu yace shi ma karatun shi ne kawo shi in ba na karatu da bai zama wannan nan to wannan dabi'a ne na dan adam abin da Allah yake son ya nuna ma duk wani abu da Allah ya baka ba kokarin ka bane duk wani abu da Allah ya baka ba ilimin ka bane to me yasa Allah yake jarraba mutane da abubuwa daban-daban sai Allah ya ce bal hiya fitna ai wannan ni'ima da Allah ya baka jarrabawa ce kudi jarrabawa ne mulki jarrabawa ne karfi jarrabawa ne lafiya jarrabawa ne duk wani abu da Allah ya mana ni'ima Allah ya jarrabe ka ne ya gani za ka gode masa ko za ka kafarce masa ashe ba a alfahari da yawan dukiya ba a alfahari da yawan ƙarfi ba a alfahari da lahiya duk wani abu na ni'ima jarrabawa ne da nufin Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu jarrabawa walakin na aktsaruhum la ya'lamun sai dai da yawa daga cikin mutane ba sa sanin wannan ba sa sanin wannan jarrabawa ne amma da yawa wasu suna ganewa in Allah ya jarrabe ka da wani abu sai kai ma Allah gode an gane kenan fa'ila masal insanu dhurrun in wani abu na cuta ya shafi dan adam da ana sai ya rinka roƙon mu yayi masa kuma idan khawwalna ni'matan minna sai yayin da muka canza masa wata ni'ima daga gurin mu qala sai ya rinka cewa inna ma utitu ala ilmi ai an bani wannan abun ne saboda ilimin da nake da shi Allah ya ce bani iya fitnatu a'a wannan ni'ima da aka baka jarrabawa ce walakin na aksarahum la ya'lamun sai da yawa daga cikin mutane ba su sanin wannan fa asabahum sayyi'atu ma kasabu qad qala annabiyina min qablihim ai wa'inda suka wuce kafin su sun faɗi irin wannan magana wace irin magana cewa ai ilimin su ne yasa aka ba su dukiya kawai da muka ba da misali na ƙaruna da ya ce ina makuci tuku ala ilimin indi ai nifa an ban dukiyar nifa saboda ni ina da ilimi Allah ya ce to kenan nan yanzu da suka faɗa sun yi kwaikwayo ne an riga su fama abna anhum ma kanu yaksibun abin da suka kasance suna aikatawa ba bai ai ba amfana musu komai yaksibun mana abin da suke tattarawa bai amfana musu komai ba ko abin da suke aikatawa bai amfana musu komai ba Allah madaukin sarki ya samu dace ma'ana karuna da wa'anda suka fi shi dukiya an gane ko Allah madaukin sarki ya samu dace kulafa karuna eh dukiyar da Allah ya bashi tana da yawa da Allah yake misa ta ce inna mafatihahu latanuku bil usbati menene uluku uli kuwa ma'abuta ƙarfi sai an samu jama'a masu ƙarfi su ya ɗaukar mukulle na shagunan shi amma sai Allah maɗaukin sarki ya ba mu labari yake cewa an da Allah qad ahlaka min qablihi min al-quruni man huwa ashadd minhu quwwa wa aktharu jama'a Allah ya ce to waɗanda suka yi fir'auna ƙaruna ƙarfi da yawan tara dukiya ba su bi Allah ba mun hallakar da su duke su ba ta amfana musu komai ba ƙaruna da bai bi Allah ba mun hallakar da shi ya ana gani ya tafi bar dukiya ko ma na yanzu duk abin da kuka tsara ba ku bi Allah ba duke na ba ta amfana muku komai me muke son mu ciro a nan muna son mu nuna wa mutane yau dai ba a alfahari da dukiya duk wani abu da kake ganin ka tara baka kai wasu da suka wuce kafin ka bai yau labarin su ake kai ƙaruna ne ku duba ba dan Allah ne ya ba mu tarihin ƙaruna a ƙur'ani ba duk duniya wake da tarihin ƙaruna kowa ya sanya wani ƙaruna ko ba haka bane da Allah bai so ba waɗanda suka fi ƙaruna tara abin duniya bai gaya mana su kuma ba a san su ba babu labaransu kuma sun wuce kenan ba alfahari da dukiya ana alfahari ana kokarin ayi wa Allah da da a samu aljanna yanzu nan Niger ai kwanaki na taba yi mana tambaya shekara 40 da suka wuce wa ya fi kowa kudi a Niger in an ma yi sa'a an tuna to duk wanda bai kai shekara 40 bai san shi ba ya shuɗe nan kusa kusa kenan ba don haka duniya abinda an mafita a duniya ka ganka ka mutu da imani ka shiga aljanna shi kadai ne an mafita don haka kaka damu ba ka da shi wai wani shi ya tara duk cikon lokaci ake wallahi ke gama inda za ka gane duk kuna cikin cikon lokaci da Allah zai kaddara mutuwan talakan ƙarshe a nan ƙasar wanda ya kowa talauci ta zo daidai da mutuwa wanda ya kowa dukiya a ƙasan nan Allah ya kaddara su mutu rana guda likita guda ɗaki guda in an taitar kuɗi su dukkansu ba wanda zai tsira da wani abu in bancin farin da kafan kuma inda za ka sanin duniya ita ta kai in ka yi kowa talauci in ka mutum za su rubuta ka sai an samu wanda ya taimaka ma da farin kyalle an saka in ka yi kowa wadata wani bai yadda a ƙara ma sama da farin kyalle wala na ka kai ka samu kanka furesiyon a banza kana ganin wani wanda su wani ne a nan abin da kake da shi kace alhamdulillah a gode wa Allah mun gode mu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa asabahum sayyi'atu ma kasabu sai mummunan aikin da suka aikata ya shafe su mana azaba na mummunan aikin da suka ya shafe su kun gane ko yana iya dauka dukiyarsu da suka yi amfani da ita dan sabon Allah sai ta zama wa walu alaihi ranar lahira banin ya shafe yau yanzu ka duba mutumin da ya tara miliyar guda ko miliyar biyu ba ta hanyar daidai ba lalle in yazo lahira ko inna kudi alheri ne gare shi ko sharri ne gare shi sharri ne gare shi in sai ga mutum yana kokari bare ya tara dai ya tara dai ya tara ba da fi bane ya Allah ya baka ka zama kana da dukiya mai yawa amma dai a rinka kula da abin da za ta Allah subhanahu wataala ya ce wallazina zalamu min haula wa'inda suka yi zalunci daga cikin wa'innan nan haula'i ana nufin kafaran makka wa'innan mutane na duk wa'inda suka yi shirka daga cikin su inda ba su tuba ba sai sai ba mu sai yi hatuma kasar su ma mummuna aikin da suka aikata zai shafe su na magwaji Allah subhanahu wataala yake cewa fa asabahum sayyi'atu ma kasabu sai ya zamanto mummunan abin da suka kasance suna aikatawa azaban shi ya shafe su ma'ana Allah ya yi musu azaba sanadiyar mugun aikin da suka kasance suna aikatawa wallazina zalamu min haula wa'inda suka yi zalunci bi ma'ana zalamu ay ashraku wanda suka hada Allah da wanda suka yi shirka min haƙula daga cikin wayannan aimin kufari makka na daga cikin kafiran makka sai yusibuhum sayi'atu ma kasabu su ma mummunan aikin da suka yi na saba wa Allah da na yin shirka hukubar za su shafe su kuma hum bi mu'jizi ba za su zama gagara ba kenan inda wancan su gagara ba to su ma ba za su gagara inda wa'incan an yi musu hukuma ne saboda kafirci da suka yi su ma wa'innan in sun yi kafirci Allah zai musu hukuma Allah madaukin sarki ya kare mu da aikata abubuwan da zai samu samun mushin Allah Allah subhanahu wataala yake cewa awalam ya'lam shin mutane ba san cewa ba suwaye kafirai da wa'inda ke ganin sun mallaki duniya a hannunsu ba su san cewa ba annallaha yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir ai Allah shi yake yarwanta arziki ga wanda yake so daga cikin bayansa wa yaqdir kuma ya kwantata daga cikin wanda yake so mana Allah yake bada yalwa na arziki kuma Allah yake bada tawayewa na arziki Allah yake mu shi yasa malamai suka ce qadiyatul rizqi laysat muqayyida bil iman al'amarin da ya shafi tara dukiya dukiya ta yawa a duniya bai da alaka da imanin mutum ko bai da alaka da kafircin mutum in Allah ya so kana mu'mini ya tauye ma arziki ya zamanto baka da shi ya baka da shi kuma Allah ya sani jarrabawa ce in Allah ya so ga ka da imani ga ka da dabbaka aiki nagari Allah kuma ya yarwanta ma dukiya ko ina kana da shi ko kuma in Allah ya so kaga mutum kahiri ne baya sallaba ya salatu bai da komai yayi ya buga ya buga ko na ciyar da kanshi bai da wani lokaci kuma za ka ga mutum kafiri ne maki addini ne amma komai yana shi kenan Allah yana son ya nuna mana al'amari na yalwanta dukiya ko na tauye wasa bai da alaka da imanin mutum al'amari ne yake hannun Allah kenan in kana da shi kakkai alfahari in baka da shi kakkai bakin ciki Allah ya san da kai haka ya tsara Allah mutum sarki ya samu su jarabawa Allah subhanahu wataala yake cewa inna fi zalika lalle fa a cikin wannan al'amari ne yalwanta arziki ko tauye shi ga wanda Allah yake so Allah subhanahu wataala yake cewa la ayatin liqaumin yu'minun ayoyi ne ga mutanen da suke imani da manzo sallallahu alaihi wasallam kul kace da bayi ya ibadiyya alladhina asrafu ala anfusihim ya ku bayina wa'inda suka yi makansu tsallake iyaka wajen saba mani la taqnadu min rahmatillah kada ku yanke tsammani daga rahmar Allah kun ga israfi shine barna taka dokan Allah yin abinda Allah baya so bala ce ya ku wa'inda kun aikata abin da ba masu duk yawan laifinku kakkuɗe ba tsammanin za mu yi muku rahama kakkuɗe ba tsammanin za mu gafarta mu da kun sa akwai tsari akwai tafriɗi akwai ifirati tafriɗi shine kasa kaiwa zuwa ga abin da ake son a kai zuwa gare shi ifirati shi kuma tsallake ka'idar inda an ka tsaye da ka to in kun tsallake dokan Allah kun yi laifin da ya kai laifi ka kuɗe ba tsammanin cewa Allah subhanahu wata'ala zai gafarta wasu malama suka ce wannan ayar an sauka da ita ne akan washi wanda ya kashe Hamza kun san Hamza an kashe shi ne a yakin Uhud da aka yi wannan washi shine ya jefe shi da mashi ya kashe shi wanda Hindu matar Abu Sufyan tun kafin su musulunta ta yi jinga da shi ta ce ita ba wanda take so a kashe mata sai hamza wanda ya kashe mata hamza to yana da babban tukushi shi kowa shi a lokacin nan bawa ne shi da bilal suka yi bauta a lokaci guda ba abun da yake guri a rayuwarsa sai dai ya ga ya ta zaman bawa ya zamo ɗa saboda me Bilal ya samu musulunci ya zama ɗa shi ko yanzu duk duniya ba abin da yake so irin ya gaya ta bauta ta ce da shi ka fita zaman bawa in dai ka kashe min hamza ita kuma tana so a kashe mata hamza ne saboda a bakanta wa manzon Allah da rai saboda masoyi ne na manzon Allah na hakika kamar da malamin tarihi suke nunawa shi wa shi dinnan ya kware wajen halba kibiya hatta kai ma inda za a aje wani abu mai kafacin yana iya ɗauki mashi ya jefa ya fita ciki ba tare da ya taɓa wannan abu ba an fahimci hausa shi ke to lokacin da aka je kohud shi banda hamza ba wanda yake nema yana gwada mashin shi na dubi inda hamza yake sai da ya samu dama sai ya jefa mashin sai ya kashe sai da na hamza wannan abun ya yi wa manzo Allah ciwo sosai manzo Allah ya ɗauki alkawari sai ya yi fansa akan kashe wannan ɗan uwa na sadaka Allah ya saukar da ayoyi na ba da hakuri manzo Allah ya ce ya hakura sai ga washi musulunci ya kama shi yana tunanin shi yanzu in ma ya musulunta ya Allah zai gafarta masa shi da ya kaza ya kaza ya karwa da ce kawai da shi sai Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan aya ce ya ku bayina don kun yi makan ku barna kun yi abin da bai da kyau ka kuɗe da tsammanin rahama Allah kenan duk laifin da kai Allah zai yafi wasu kenan inda ka kuma manta lokacin da muke bayani akan makiyati ha cewa wannan sura ba makiya ce mana a maka aka saukar da ita mun ambaci cewa banda ayoyi guda daga ciki akwai wannan aya wasu malamai suna ganin a Madina aka saukar da ita inda suna jingina ta ne kadiyar wannan sahabi na masu Allah daga baya da ya musulunta kuma da malamin tarihi suke nunawa manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa in ina ganin ka kana tuna min dan uwa na Hamza ka koma wani gefe kai ibada Allah ya yafe ma kuma Allah da shi kanta to shine ya dauki alƙawari yace inda har ya kashe masoyin manzon Allah bai mutuwa sai ya kashe makiyin manzon Allah kisa lokacin da aka yi yaƙi na banu hanifa shi ne ya kashe musayin matakarza in ba na manta ba ya yi murna ya ce allah na gode ma ya kan nuna min na kashe miki manzon allah bayan ada na kashe masu yin manzon allah almuhim ne duk laifin da bawa ya yi kaka ɗaya bi tsammanin allah subhanahu wa ta'ala zai gafarta mu shi yasa abdullahi bin mas'ud yake ce hadhihi al-aya min arjal ayat min arjal ayatul Qur'an wannan aya ita ce ɗaya daga cikin ayoyin da ke sanya ma mutum tsammanin samun rahmar Allah in ban manta ba lokacin da mun karanta fadin Allah madaukakin sarki a cikin karatun da muka gabata da Allah yake cewa ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير كما كبني mun ambaci cewa dukkan wa'annan ana magana ne daga al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai zalimin da nafsihi akwai wanda yake muftasid ne akwai wanda yake sabiq ne bil khairat don mun yi bayani muka ce dukkan su dai da ƙarshen aljanna ne Allah subhanahu wataala zai ba su aljanna to wannan aya tana karfafa cewa lalle duk zunubinka ko ma daki kai alwala kai raka'a bi ka ce ma Allah ka tuba Allah zai yafe maka babu wani laifi da Allah bai yafe ba ba wani laifi da Allah bai yafe ba ku kula hakki tsakaninka da Allah ko mun girman shi ka tuba Allah zai yafe maka hakki tsakaninka da bayan Allah ka neme su gafara Allah zai gafarta maka kuma mun kawo musu dubai da dama in ka ci amanan mutane da yawa ba ka zuwa ka ce wani na yi ma kaza wani na yi ma kaza wani na yi ma kaza a'a wani dai mun yi laifi ka yafe mini na yi da dama akan wasu abubuwa da na aikata ka yafe mini kawai ka daga bar shi ko ya ce ya yi ko ce ya yi ba kai dai kai abin da za ka yi na
Hmm?
yana cewa ko suna ganin in ke yi wani laifi laifi daga baya ka gane kuskuren da kai ka tuban ma Allah amma kuma sai Allah ya jarabe ka da wani abu ko ba haka bane shi abin da yake wasu suna ganin kenan to wannan magana dai a nassi na shari'a babu dalili akan babu dalili muna da dalilai da misalai da dama da suke warware wannan magana su suna kafa hujja da annabi Adam da yayi laifi duk da haka sai da Allah ya sauko da shi daga gidan aljanna wannan hikima ce ta Allah da ya riga ya tsara haka amma mun mu dawo nan kusa-kusa duk duniya babu laifi mafi girma kamar shirka ko ba haka bane sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yawan su mushrikai ne sun kuma tuba sun gane shirka kuskure ne babban laifi ne da suka ce sun bari sai zaman to sun yi kowa zamo wa mutanen da aka buga misali da su kun gaba shi misali ba sai misali kenan kayi ma Allah laifi e ce ma Allah na tuba kaka sake dama ya mai magana shuru da tauba an nadam ala mu'afat thumma niyyatu ala alla yaqud al insanu ila lamin fi ma tabaqa min dhanbi ko ba haka bane kai nadama ka tuba ma Allah kai niyya ba za ka sake komawa zuwa ga wannan laifi ba sannan ya akwai haƙoƙin mutane wa'inda ke mai zuwa a maida musu wanda ba sa mai ruwa babu su sun lalace ko an yi amfani da su ka roƙi mutanen gafara in suna nan in ma mutanen sun mutu ne abin su yana hannu ka yi sadaka da shi Allah ba su lana kai ta istighfar ya Allah zai yafe ga mutumin da ya kashe mutum ɗari da tara hadisi ne ingantacce mutum ɗari ba ɗaya kashe sai na dama da ya dama sai ya zo ya ce shi zai koma ma Allah ya zo gurin wani malami ya ce da shi shi fa ya yi da yi zai tuba ana karɓar tuban shi me ya laifin ka yace mutum ɗari ba ɗaya ne kashe ta ce na na sai ce to in haka ne bari ma ya ƙara su zama ɗari abin yana damun shi zai tuba duk wannan misalai mu ake ba shi sai ga shi ya ji wani malami ya ji gurin shi ya ce ni na yi laifi amma na kashe mutum ɗari ba ɗaya sai kuma na tambayi wani ya ce min Allah bai yahe mi daga to mi an da saura bari in cika sa kai malami kake gani Allah zai karbi tuba na cewa zai hana kuwa zai hana tuba tsakanin bawa da Allah ba abin da ai bawa zai yi Allah bai ya tuba ya tuba haka dan da zaka tuba ni shawara nake baka ka hita daga cikin mutanen banza ka je ka nemi mutanen kirki ka rika mu'amala tare da su Allah zai yabe ka shike ta tuba yace to wallahi na ji dadi na karba zan je in tuba ya kama hanya an yi daidai da karshen kwana kafin shi kai garin da yake son ya je dan yayi ibada ta kwarai sai mutuwa ta zo masa mutuwa ta zo masa mala'ikun azaba sun taho mala'ikun rahama sun kaso an zo kowa ya zo shi zai ɗauki ransa mala'ikun rahama suka ce kai wannan zai tuba ne zuwa ga Allah mala'ikun azaba suka ce to ai bai taɓa wani aiki alheri ba da haka mu za mu karɓi da shi suka ce a'a ai ya yi nadama da haka mu za mu karɓi da shi Allah ya aiko wani mala'iki ya zo ya same su suna ja'in za sai ce ku bari in yi muku hukunci ku auna da ƙasar da zai heto da ƙasar da zashi inda ya yi kusa to can na yake ƙasar da zashi bai yi doguwar tahiya ba sai Allah ya kusanto da ita ƙasar da zashi da ya bari sai Allah ya ja da ita baya da aka auna sai aka ga ai ya yi kusa ƙasar da zashi sai mala'ikuna masu karɓar shi da Allah in akwai wanda za a ce ka yanke ma hukunci na mummuna azaba wanga ya cancanta ko bai cancanta ba amma ya tuba don haka dun gyara halaye tsakanin Allah da bawa ba a shi shi Allah abin da bai so ɗaya ne ya fito ba tuban mu Allah kaka taba cewa na yi kaza na yi kaza na yi kaza duk ka yi Allah na yi nadama ban sake wallahi bar wannan Allah ya yi ma Allah sai ya yi maka ta gyara mana bin halayen mu Allah subhanahu wataala yake cewa kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim kul kace da su haka ne ko يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم يا كوبايونا وإن دسوكا أي كتليفي مكاونا سمعنا وإن دسوكا وشي قائدة وجم ساقا وألا سبحانه وتعالى أكن أبوه واندبايس الله سبحانه وتعالى يكي لا تقنطوا من رحمة الله تقول إيبي ثماني دلوقا حمال الله kaga shi ibn abbas ma sai yake cewa ladina asrafu ala anfusihim ay bil kufri wa shirk wanda suke kafirci da shirka dan shi na ganin babu lahin da ya kai su ko a lahira wanda Allah ya ba certificate din cewa shi kan bai samun gafara shine wanda ya mutu yana yi ma Allah shirka inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha' wanda ya mutu yana shirka bai samu gafara Allah to duk wani laifi ma nuna zalika ne kasa yake da shirka ya Allah ya sai shi ya fi shi a lahira ma to bale a duniya da akwai dama da aka mu yi kokari mu tattara kayan mu koma mu Allah subhanahu wataala Allah ce inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a lalle Allah shi yake gafarta zunubi gabaki daya dan mutane su kara natsuwa wanda ya san larabci ya san maganar nan an yi ta don a tausaya wa bayan Allah ya san maganar nan ba ta wasa ba ce an yi amfani da mu'akkidat minha inna adatu nasbin wa tawkidin ko ba haka bane sai aka ce jami'an tawkidi ne an yi dukkan zunubi har wanda baka yi tsammani ba Allah zai gafarta shi wanda ya san larabci ya san wani kalmomi ba na wasa bane na bawa da kuɗi na da na bawa da kuɗi na duka a hausa wa ya fi ƙarfi inda zo ta ce na ba wani kuɗi na kana iya tsammani akwai sauran wata magana sai ni ce na ba wani kuɗi na duka in kai bahaushe ne kasa an gama magana to shi ne yasa inna Allah ya gafira zunuba Allah shi yake gafara zunubi da Allah ya ko bai saba sai Allah ya ce jami'an ka baki ɗaya dan kasancewa al'amarin da babu mutu a cikinsa kina komi yawan laifin kai ka tuba Allah yana yafe maka Allah subhanahu wataala yake cewa innahu adatut tawkid innahu huwal ghafurur rahim shi Allah mai yawan gafara ne arrahim kuma yawan jinkiri aka zo da shi ala wazani sayyul mubalaga siga na mubalaga yazo ala wazani fa'il kun kuma ta Hausa mai yawan gafara ne mai yawan jinkiri ga bayansa shine zaka yi malafi yau ya yafe kai gobe ya yafe Allah ka gafarta mu Allah ya ce wa anibu ila rabbikum ku koma zuwa ga ubangijin ku dai bayan sa wa aslimu la ku mi kauya zuwa gare shi mana duk abubuwan da yake baya so ku bar su abubuwan da yake so ku yi su shine wa anibu ila rabbikum ay aqbilu ila rabbikum ku koma zuwa ga ubangijin ku ta hanyar tuba da barin abin da baya so wa aslimu la ku miƙa wuya gare shi mana ku imani da Allah ku yi Allah biyayya in kun yi wannan to kun miƙa wuya ga Allah min qabli an ya'ti yakumul azab tun kafin azabar Allah ya riske ku thumma la tunsarun to anan kan ba za ku samu wanda zai menene ba zai kare ku ba wanda zai taimaka muku ba wanda ya ce hana duk lokacin da Allah ya nufi ka da azaba ba wanda sai ya ce ba za a yi ba ba kuma ka san dai Allah ba ba shi hanci ba da kace bari ka wada wani abu a karba ai mun yi ba Allah ce ina duk duniyar da zaka ce kana da wata duniya wanda ya duk ka kara kace ma Allah ya kyale ga Allah bai so dan me Allah bai da bukatar duniya bai da bukata mu shiga ba ina ne muke Allah ya ce wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum ku bi mafi kyawun abun da aka sabkar da shi daga gurin ubangijin shine alqur'ani shine mafi kyawun abun da Allah ya sabkar zuwa gare mu tun bish min qabli an ya'tiyakum al'adabu baqtatan kafin azaban Allah ya zo muku a cikin bazata a cikin bashiri wa antum la tashkurun alhali ba kwa tsammani shu'ur abin da baka tsammani shi ya zo maka bakatan kamar yadda ka san radda zaka mutu sai dai kaga kawai zaka mutu to haka ma in Allah ya nufe ka da azaba ba a yi ma wata alama sai dai ka azaba ta zo ta same ka to mu yi kokari mu tuba mu Allah kafin wannan abin ya same mu ka Allah jarbe mu da irin wannan an taqula nafsun don an taɓun ai li'alla ta kula nafs don kan wata rai ta ci ya hasarata alama farratun jamila ya kai cona ya nadama na akan abin da na yi jinkiri na ɓangaren Allah ai ma taraktu min ta'atin la abin da na bari na yi ma Allah bai ya ban yi ba kai cona wa in kuntu lamina safirin duk da yake ina daga cikin masu izginanci game da al'amarin Allah Allah kaka jarabe da irin wannan eh ma farrat gaga shine muka ce tafrid tafridi da ifradi tafridi shine ana cewa ai kaza mana ana cewa ka tai bakin wancan furtu sai ka tsaya ka shigo musulunci ga inda musulunci yake da ka tsaya nan kaga kaga kaiwa ga abin da ake so to kanka ce kai cona da nayi abin da aka ce dan ka koma cewa ai na kasance cikin masu yin izgilanci Allah yake cewa au ta kula ko kuma wannan rai wadda take min Allah ta rinka cewa law anna Allah hadani inda Allah ya shiryar da ni la kuntu min al muttaqina da na kasance daga cikin masu jin tsoron Allah ko sa kuma sai da wannan ko wai ga mutum yana tsaye ga ga ma zai ce inda Allah bai zuwa ya bani sai a to Allah shirye da mu Allah ne dai an ba shirye da mu kuma Allah shirye da mu gyaruwa muka to yaushe su mutane abin suke dauka sai Allah ya zo ne ya kama hannunka ya ce shiryu a inda an sauko ma da Qur'ani an sauko ma da shirya kuma sha fa yumi kuma sha fa ne na ka yanzu dole ka ga yana shedancin shi yana cewa ai Allah na abin shirye da shi bai san Allah bane man ya san Allah bai ce Allah bai shirye da shi Qur'ani da yake cikin ku to me amfani shi a cikin ku ai shirya ne gare ku wanda ya bi Qur'ani ya shiri wanda ya kiran Qur'ani bai shiri ba sannan kuma duk wanda ya kyauta ya sani wanda ya lalata ya sani a zamanin yanzu dai duk wanda ya ce Allah bai shiri da shi ba kare yake ma Allah ya da bisan zuciya shi ya shiri gane ko Allah ya kare ni aula Allah madaukin sarki yake cewa au taqula ko kuma zai ta rinka cewa hina tara al'azaba yayin da ta ga azaban Allah law annani karratan inda ina da damar komawa duniya fa kona min al-muhsinin da na kasance daga cikin masu kyautata ibada ga Allah da yawa sai za su mutane su rike cewa wallahi inda da zan samu damar kuma wallahi sai na gyara halina sai na gyara kuma shi Allah ya san ƙarya suke da Allah ya ce walau ruddu la'aqu limanhum anhu wa innahum lakadibun alace kaga waɗanda mutuwa za ta zo su rika cewa inda a bar su kuma su gyara da cewa wallahi ko so dare za a kashe su a dawo da su ba su gyara ba a gyara ai wani inda kana ganin yanayin da yake shiga shi fita kuma ya ƙara mai da kai ne ciki da kasan da kaga tadbiki na hakikani na wannan aya wanda ko so nawa ne za ka yi mai abu bahaushe yake cewa dai mai rabon shan kashi ko araba shi da faɗa baya daina sai ya sha kashin Allah ya ce bala aha lamarin ba haka yake ba ƙarjiya a cikin ayat hakika ayoyi nan sun zo maka suka dabtar biha ka karyata su wasu takbarta ka yi girman kai wa kunta min alkafiri da ka kasance daga cikin kafar na ayar daga cikin abin da ya kamata mu nuna daga cikin abin da ke sa wasu wasu su ki dawowa su bi Allah girman kai girman kai an fahimci hausa wani wallahi a yanzu dai ba wanda zai ce ma musulunci ba addinin gaskiya ba ne sai dai in ya koyi amma inda za ka nemi hakikanin zuciyarsa ya san a tambaye shi wani addini ne na gaskiya a duniya zai ce ma musulunci amma saboda girman kai ko saboda wani entere nashi sai ya za sai ya zama to ya yi karɓar musulunci wani kireciyan ana mai tambaye to kai wani addini ne na gaskiya ce addinin gaskiya musulunci to me yasa ba ka musulunci yace tun mun shiga musulunci motocin da ake bamu wa zai bamu gidajen da ake bamu wa zai bamu kudin da ake bamu wa zai bamu kina ku dai ku musuluncin ku shine a gaskiya mu dai mun ga musulunci ne saboda yan teran kawai to yadda ka ji ya faɗa to duk mutum mai hankali ban ce ma mawakaci ban ka tambaye shi wani addini ne na gaskiya zai ce ma musulunci ne kaga musulunci in ka diba a wani dalili na shi ko yana gani yana da wani matsayi za a sabke shi ko yana da wani abu da yake samu za a hana shi dan Allah ya raba mu girman kai Allah subhanahu wataala yake cewa wa yawmal qiyamati ranar alkiyama taral ladina kadhabu ala Allah zaka ga wa'inda suka yi ma Allah ƙarya a nan duniya wanda suka ce Allah yana da da wujuhuhum muswadda fuskokin su sun yi baki kiran أليس في جهنم مثوى للمتكبرين ashe ba cikin jahannama ba ne makomo masu girman kai take amsa shi ne bala eh duk masu girman kai in sun mutu wasu ba jahannama ce makomarsu sannan alamun da ake gane maki Allah a lahira a huska baka huska yake kun ga huskoki alamu ne na bayyana farin ciki kuma alamu ne na bayyana bakin ciki alamu ne na bayyana bakin ciki da ka kalli mutum a huska kana gane yanayin shi ce in mutum yana cikin tsananin talauci ka kalle shi ba sai an gaya ma talaka ba ne mutumin da yake gona yana iri yana noma bai da kosisi da ka kalli huska shi ka san cewa wanga yana cikin yanayi mutumin da ke cikin wuri mai kyau yana da yanayi mai kyau da ka kalle shi huska kawai za ka kalla tana fassara ma kinan huskoki suna fassara yanayin mutane wala ya ce makiyan Allah ranar kiyama za ka ga huskokin su yi makiyan an fahimta wasu ai ko na daga da kakan din mai kwana fuska ta za ka nemi ko ba gaba ne ko da ya yi murmushi ka san kwana dai shi kai Allah ya mu dace ina ne wani Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa yunajji Allahu alladhina taqaw Allah subhanahu wa ta'ala zai kukutar da waɗanda suka ji tsoron sa bi mafazatihim saboda dace wanda suka yi saboda menene rabautan da suka yi ko suka ce bi mafazati ai bi imanihim wa ihsanihim saboda sun yi imani a nan duniya kuma sun yi kyakkyawan aiki a nan duniya shi yasa suka zamanto sun samu rabo a lahira to rabon da suka yi Allah ya ce zai kukutar da su la yamassuhumus su'u wani mummunan abu a lahira ba zai shafe su ba wala hum yahzanun kuma za su bugin ciki ba kaga siffar muttaqina a lahira masu jin tsoron Allah a lahira duk hayaniyar da ake yi a lahira ba zai shafe su ba zafin rana dadewa a tsaye duk wannan Allah ya ce zai dauke musu wannan kuma ba za su yi bugin ciki ba Allah ka ka jarabe mu da damuwa a lahira Allah ya ce Allahu khaliqu kulli shay Allah shine ya halicci komai kowace irin halitta Allah shi yi ta wa huwa ala kulli shay'in wakil Allah subhanahu wataala shine wanda yake tsaron komai tsaron komai a hannun Allah subhanahu wataala yake an gane ko mana ya ishi kowa komai yana karkashin kulawa Allah ne kalli ayan nan da kyau Allah ya ce shi ya halicci komai abin tambaya da Allah jirgin sama wa ya halicce shi jirgin sama waye shi Allah batu da yi shi wa eh to kuma Allah ya ce shi komai ko kenan shi Allah shi ne ya ba bature ilimin da zai gari jirgin sama bature bai da komai ake da jirgi wanga da akwati Allah na yi shi dan akwai abin da mu a karatu irin namu na bokon da muke muke jirgi frequencies frequencies an gane frequency ai sai muna ne muna taba ko ba gaba ne Allah ka zamu dace frequency shine Allah yake sanyawa wani abu a zuwa kwakwalwarka wanda babu shi kai tunanin shi ka kera shi cikin kwakwalwa tukuna sannan ka zo ka yi shi a aikace duniya ta gan shi duk da babu komai sai Allah ya sa wannan tunani a cikin kwakwalwa in ka gama tara shi sannan ka zo ka yi shi ai da babu jirgin sama ko akwai shi da Allah ya so jirgin sama ya kasance sai ya sa tunanin jirgin cikin kwakwalwar wanda zai kera jirgin don shi jirgin bai fara zama jirgi ba har sai da aka gama tunanin shi a cikin kwakwalwa sannan aka zana shi a takarda sannan aka zo aka fara aikin shi sannan ya zama jirgi to wanda ya bada wannan tunani shine Allah da Allah ya kwace wannan kyautar da babu shi ai wanga abada babu shi ko Allah ya sa tunani da za a yi shi shi ya samu kaganci da haka ba wani zai shi alfarin shi mun ai shi kaza Allah Allah shi ne yi shi samu lafiya su sarrafa sarrafa na su duk abin da kaka ne Allah ya sa tunani a yi shi an kai shi Allahu khaliq kulli shay Allah shi ne ya ci ko ai jiya na yi mura ishara da za a cewa Allah Allah ne khalaqa samawati wal ard ko haka wani yayi samai da kasai da Allah sama nawa Allah ya yi su bakwai ƙasa bakwai da akwai su to bayan su wani abin burgewa da mamaki tunanin yi a yi su da kuma yadda za a yi su kafin a yi su yanzu kai kasancewa ka haka ba shi ne abin mamaki duk da hanyar kakan leka abu abubuwan mamaki amma tunanin a yi ka haka kasance haka ya kai mamaki kafin a yi ka Allah madaukin sarki yake cewa Allahu khaliqu kulli shay Allah shi ne komai wa huwa ala kulli shay'in wakil shine majibancin al'amari akan komai ma'ana shi yake tsaron komai lahu maqalidus samawati wal ard Allah subhanahu wataala shine yake da taska arziki wasu malamai su ce maqalid bi ma'ana mafatih ngani ko ko kuma maqalid bi ma'ana imma mafati imma mafati shine makullai makullai ko kuma taskoki na arziki duka gurin Allah na suke lahu maqalidu samawati wal ardi ma'ana mabudin samai da kasai a gurin Allah yake ko kuma taskokin arziki wanda suke cikin samai da kasai duka a hannu Allah na suke walladheena kafaru bi ayati Allah wa'anda suka kafirce wa ayoyin Allah ulaika humul khasirun wa annasu ne asara ayatul la mun shayin bayani imma ayatul lahi shar'iyya wa imma ayatul lahi kauniyya duk ɗayan biyu wanda ka kafirce mai ka zama daga cikin asara ayatul lahi shar'iyya shine Allah ya ce ayi kaza a bar kaza ayi kaza a bar kaza yana son kaza bai son kaza wannan ayatul lahi shar'iyya abinda aka ce mu yi addini da shi wanda duk ya karanta abinda Allah ya shar'anta a matsayin addini ya karanta ayatul lahi shar'iyya ko kuma ayatul lahi kauniya kaga sama kaga ƙasa kaga rana kaga wata kaga abubuwa yadda aka yi su ka ki miƙa wuya ga wanda ya yi na abubuwa wannan duk kare ta Allah duk wanda bai yi sujuda ba wanda bai saki jiki ya yadda cewa wanda ya yi sama ya yi ƙasa ya yi rana ya cancanta ya mai bai ya yi asara ya yi asara isa Allah yake cewa lahu maqalidu samawati wal ard taskokin arzikin da suke cikin samai da kasai mallaka ne na Allah alladhina kafaru bi ayati Allah wa in su kafirce wa ayoyin Allah ulaika humul khasirun wa annasu ne asarun kul kace da su a ghayra Allah ta'muruni a'budu ayyuhal jahil shin wani Allah kuke umarta na in bautawa ya ku jahilai wanda ku san hakikan Allah ba sai da suke ce da manzo ka zo ka bauta ma allolan mu mu mu bauta ma allolan ka ce yanzu ni ne kuke kira in bauta wa wani Allah ai ka san wauta ta kai wauta ka zo ka ce mu za Allah ya zai bauta ku kunci ma'ana fiye yin masu hankali ko ba ka wani duk wani mai hankali ma za Allah yin shi hankali duk wani mai nasuwa ma za Allah yin shi nasuwa kuma shi ne za ka zo ka ce shi bauta wa wani Allah kaga wannan ya zamanto rashin rabo kenan ولقد أوحي إليك الله يشهد ما حقيقة من يوحي زوا غريك وإلى الذين من قبلك كما من يوحي زوا غوئن دسوك غباتيك شيوا la in ashrakta in kai shirka ka hada Allah da wani la yahbatanna amaluka to ayyukanka za su lalace wala takunanna min al-khasirin kuma za ka kasance daga cikin asarar sai Allah ce wala takunan ma'ana wallahi za ka zama daga cikin asarar kun ga allamu huna wadi'atu lil qasam لأن المضارع هنا مقرون بنون التوكيد الثقيلة كنا نقول ونكذب بأن المضارع إذا أكد بنون التوكيد الثقيلة واقترن باللام فإن اللام تكون واضعة في موضع القسم كنا نن أهم سؤال يكي والله متقر كحد الله دون أيوكا za su lalace kuma za ka zama daga cikin asara da manzon Allah ake shi ake gaya ma amma manzon Allah ya tsarkaku da ya haɗa Allah da wani mu mabiya ake gaya ma kakka kuskura ka aikata wani abu wanda yake shirka ne ga Allah Allah ya kare mu Allah yake cewa balillaha fa'bud a a Allah ne subhanahu wataala zaka bautawa shi kadai wa kun minash shakirin kasance daga cikin masu godiya ga Allah wa ma qadarullahu haqqa qadari surin kafirai ba su girmama Allah hakikanin girman da ya dace da shi qadar bi ma'ana da hausa shi ne girmamawa inna anzalnahu fi lailatul qadr haƙiƙa mun sauka da alqur'ani a cikin dare mai daraja daraja kasan babu shi in wani cuta ya same ka aka yi ma wata asara da zai ce amma kadarin da haka kadari haka ne abinda Allah ya kadarta ya zai ba shi ne ma'anar aya abinda ake yi da kadar anan shi ne daraja wa ma qadarullah haqqa qadari su kafirai ba su girmama Allah hakikanin girman da ya dace da shi ba da suka ce yana da ɗan Allah yake cewa wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah ƙasa ga baki ɗaya da mukare guda a gurin Allah ran tashi alkiyama Allah zai danke ƙasa a ranar tashi alkiyama wasamawatu mutawiyatu bi yamini sammai su kuma za a nade su ga baki ɗaya su zama suna ga daman Allah Allah yana rike da su ta hannun dama manzo Allah ya tabbatar da cewa Allah yana da hannaye yace kilta yadayhi yamin duka hannayen Allah dama ne Allah bai da hau yaya Allah ya hannayen su ke babu ruwan mu ya ce yana da eh mu abin da ana mu yi imani mu ce yana ce ma a'a ba a ce Allah yana da imani mu zala ce ba a ce Allah yana da hannu a'a wanda yake sanin Allah ya ce Allah yana da hannu yaya hannu Allah yake musan wannan ba ba na mu bane abinda ana mu imani da shi an fahimci hausa kuma abin da zai baka mamaki in kana bincike game da malumman da suke bincike akan falaki gane falaki yanayin sama sararin samaniya wai a binciken da suke sai suka gano in ka yi sama kakkai wani adadi ita ƙasan nan za ta koma ma ne kamar ba ta kai girman kwallo ba kamar duniya gaba daya ba ta yi girman kwallo ba mu ko halittun da a cikin dukkan ba wanda ya kai girman kwaya zarra kai yanzu kana ganin duniya wata an ka ce Allah zai dai miki duniya zai ka dauka to yaya za a yi a'a baka san Allah ba ne hukumanci hausa in ka san girman Allah za ka gane cewa idan Allah ya ce zai danke ƙasa ya rinke ya rinke abin nan ya rinke sammai duka ba su cika hannuwansa saboda dukan su nawa suke in an yi la'akari da yadda Allah ya girman duniya da yadda Allah yake da daraja yake da girma ba wannan ba yanzu ga misali kiyashi wannan sai ya shiga cikin talam ya shiga ciki yana yawo in an ta da talam an ta yi gabas an yi ma an yi kuɗa da dala ya san da aka yi bai sani ba shi ko kyashi yana da girman ƙwayar zaba nawa ai ta kyashi ya yi girman ƙwayar zaba miliyan to in an ke la'akari da matsayinka da girmanka in an karibi girman Allah da duniya da sama yadda take kai kamar a kamar a yayyanka kyashin so miliyan na ka ɗauki kashi guda to nau kake naka yadda Allah yake sifantawa game da al'amarin al'amarin halittunsa shi ya san yadda suke shi yasa yake faɗin abin yadda yake ba an hazar wani Allah yake magana nan kula da kyau ai na kawo mana misali kwanaki da na zo ga Allah sai da na zara mana na ce misali ana misalin sammai kamar samar wannan da ƙasa in za a haɗa girman su kamar kai haka ne in kai haka da nan da nan nan kamar so nawa za a samu yanzu nan gaba in an ka ce a kawo shi nan gudanar za a samu to nan ƙasa ya ce a haɗa ta da sama wadda ta dai kamar ɗan ballo ne za ta tare ita kuma sama ta ɗaya an ce za a haɗa ta da sama ta biyu ita ma an kakkai ta cin kamar ɗan ɗigo guda ne za ta koma har ka kai sama ta bakwai ai da Allah yake ce muna a cikin alkur'ani mai girma sahibi ko ila maghfiratin min rabbikum sai Allah ce wa jannatin menene Allah ya ce fadin aljanna ka fadin ta kamar fadin sammai da kasai to ai kenan ka san saman nan ba ƙarfin faɗi gare ta ba wadda za a baka inda wanda ya kowa ƙaramin gida a aljanna shi ne wanda za a ba kwatan kushin duniya sau goma kinan can akwai faɗi ne a ɗiba ma wannan a ɗiba ma wannan kowa a ɗiba mai sai wurin ya sauro amma kana nan duniya sai ka daga aina a tafaɗi duniya ba kwalli ba ce a gurin Allah shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da a ce duniya ta kai darajar fifikin sauro a wurin Allah da kahiri ko kodawa ta ruwa ba zai sha mu ya cikin duniya ba amma duniya ta dauki hankali mu ko yana ganin yanzu zaka duniya wurin zama kenan duniya wurin bewa ne a cikin jarrabawa mu aikin da Allah ka so wurin hutu yana can yana can in ka je aljanna ba ba kai ba tabuli dan ba gajiya ba kwana kun gane ko yanzu ne mun kai asuba yi muna karatu ma za su su yi kwana in dai ba ka san kwana wala kai aiki kwarai ka je aljanna dan can babu kwana shi ne sai sha ina sha ga mu kun ga mun ba girman mu wanda sai kun je aljanna za mu haɗin ba na ce ma ni da ba ka gane sai ka wuce ce kyayawa ne ce wanda ce ni ne ustaz ka gane ko mun canza mun rabu da wahala Allah ya kama mu aljanna Allah yake cewa subhanahu sarki ya tabbata a gare shi wa ta'ala amma yushrikun kuma Allah ya dauka game da abin da suke hada shi shi Allah subhanahu wataala yake cewa wa nufikha fi suri sai a yi busa a cikin kaho wa hiya nafqatul maut shine busan da za a yi mutu busa na farko kenan in an kayi ta fasa'iqa man fi samawati wa man fil ard sai dukkan halittun da suke cikin sammai da halittun da suke cikin ƙasai sai su mutu fa sa'iqa ibn abbas yake cewa fa mata sai duk halittun da suke cikin sammai da ƙasai su su mutu illa man sha Allah sai dai wanda Allah ya so nan dai Allah bai ga mana wanda Allah ya so amma akwai wanda suke hasashe wasu ga a'a su Isra'il ne da sauran wasu halittu wasu na ganin a'a illa man sha Allah shine annabi Musa da manzo Allah ya ce in an kai Musa ta tashi ni zan ringa kowa tashi amma da na tashi sai in ga annabi Musa a tsaye sai manzo Allah ya ce ba mamaki annabi Musa shi mutuwar da yayi ne sadda ya ce zai ga Allah an ka saka mai sadda za a kashe kowa shi sai a kyale shi in ya riga ya mutu shi wala alam wannan ne duk kokarin da malamai suke su fitar da ma'anar wane ne man sha Allah Allah bai ga mu yana ba bukata sai mu san wane ne amma akwai dai wanda Allah ya ce ban da su ko ba haka bane yaya take nan
wani malamai da wani ce ya ce kawai sai kasa ya yi shi yi yi shi shi ba wanda da sama zuwa sama kasa zuwa sama shi ne kawai da kawai da yi da da gida ya yi wani da ya yi kura da kuma na zuwa sama sai ya sami
To, wannan inda za ka gane ba mu da dalili a kai, yana cewa ya yi gusa wani mala'ika zai zo shi tambaya ce na kamar manzo sallallahu alaihi ko ba ka bane abin tambayawa zai tambaya ita eh kasa ce zai tambaya ko to ba mu da dai dalili a kai almuhim duk abun da Allah yake so mu san menene a Qur'ani sai ya ga mana abin da Allah bai bukata sai mun san ko ne sai shi sai mu bar shi a haka in mun san so ai bai rage mu bai kara ba in ba mu san shi ba bai rage mu bai kare abin da sai za ku ji in labar shi ana sai wanda Allah ya san a haka ne ya sanin mu kenan amma mun dai tabbatar a kowanne Allah da yake bince Allah yake cewa ana nan thumma nufikha fihi ukhra sai a sake yin busa a cikin wannan kaho fa idahum qiyamun yanzurun sai ga su mutane sun tashi tsaye suna jira suna kallo abin da Allah zai yi da su an ji halin mutane ko duk wanda yake zai ma wani abu lahira wa lahira kariya ne Allah ce kowa ya tashi tsaye da zai sa ido ba wanda ya san yadda za a kowa na jira a iya ya za a yi da shi sai na wani ce ma wai shi zai yi ma gata a lahira a wanzu Allah cewa ya kai bi shi ka bi umarnin shi in ka je lahira sai Allah ya ma gata ya zama ka samu tsira sanadiyar ka bi mutum Allah amma wani yanzu ya ce shi zai tsaya ma ranar lahira wala ka aikin wani shi kadai ne zai hita kai واشرقت الارض بنور ربها ƙasa za ta yi haske da hasken ubangijinta kun san abin da yasa saboda babu rana babu wata babu taurari kenan ba wani haske sai hasken Allah malamai suka ce kamar yadda Imam Bagwai ya ambata cewa kowa hasken nan zai zo gare shi kamar yadda anan duniya hasken rana yake zuwa gurin ka ba tare da kacewa da gyara min hasken rana ba ƙasa za ta haskaka da hasken ubangijinta wa wuri alkitab za a ajiye littattafai mana na ayyukan baye kenan kun gane ko? ina ne za mu ce waji abin da biyi na za a zo da annabawa dukkan su shuhada da shahidai malamai suka ce wa shuhada da wanda za su yi ma annabawa shaida wasu ka ce shuhada mu al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu da cewa shuhada su ne wa'annan mala'iku masu tsaron mutum duk aikin da kai za su shaida an fahimta wasa lalace waje a kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahidi ana kowa zai zo da wanda zai mai shaida ma'ana dai almuhim ko shuhada da wanda za su shaida wa qudiya bainahum bil haqq za a yi hukunci tsakanin halittu da gaskiya wa hum la yuzlamuna ba za a zalunce su wa wafiyat kullu nafsin ma amilat kowace rai za a cika samanta aikin da ta yi وهو أعلم بما يفعلون الله يقوى سنة من أبن سكي أيكتهم أنا أبن دا الله يا أيكت يسا نما سروبو تا أيكم كل سألي كتو الله يسا يا يوانا نيدن تكا آل تيرن نش أنا أقول لك سأكي يسا ملاتي إن دا مزو مجيا يا أكي شغا وتا يا يا أكي شغا الجنة in aljanna ga yadda suke tafiya inda su shiga aljanna in wuta ga yadda suke tafiya inda su shiga wuta ina ganin nan za mu takaita ko ya da kare su mu ci gaba da abin da abinda muka daidai Allah ba mu nada nan muka kusa Allah ya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.